بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna safiyar asabar ne takwas ko bakwai takwas ga watan rabiul akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda daidai da sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta 2021 wannan kuma insha Allah shi zai zama na zama na farko shi ne kenan kaset guda ɗaya na farko daga cin karatuka da za a fara gadanarwa a irin wannan rana ta asabar a kuma irin lokaci na bayan sallah asuba insha Allah ta'ala za a fara karantar da wato ana jinmu da sauraronmu ne daga nan cibiyarmu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka cirar gaskiya out zaria kaduna state nigeria shi taken wannan karatu shi ma dai yana daidai da irin sauran karatukan da ake kantar da hadisan manzan allah duk da wannan ya shafi babi ne na aƙida da tauhidi shine karatun hadithi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi kuma sunan karatun a cikin tsarin karatukan makarantar shine ne shari'a sunan littafin kenan ko shari'a an fahimta shari'a shine sunan tsarin shi a cikin tsarin karatuka namu insha Allah a za fara wannan karatu yau ne insha Allah in mutane ba su manta ba mun daɗe yau kamar shekara uku kenan da alkawarin za a samu wannan littafi ɗin tun kafin zuwan corona hakan ya bayu ne sadda muke karatu a cikin sahih muslim mun zo wata gaba muke karatu nan na mahimmancin aqida musamman kuma littafan da karantar da littafan da suke da tushe da makama da isnadai na magabata tun daga hadisan manzon Allah da asarai na magabatanmu muka yi nuna cewa yana da mahimmanci a kantar da mutane aƙida daga asalin sos na aƙida ɗin saboda da yawa littafai da ake karantawa na mutu akhiruna ne za ka samu akwai mabahif kalamiya ma'ana akwai tafis wanda ilmul kalam ya shiga cikinsu wajen taƙairar masail ɗin sai muka cewa bari mu ɗauko littafan salaf wanda yake na da ƙaranci daga da ma'ana da wannan mabahif na kalamiya wato wannan kalmomi na ilmul kalam ilmul mantiq in muna karatu a nisa za mu ishara zuwa ga irin wannan bambancin salaf wajen takairar masail aqida da kuma bambancin khalaf wajen takairar masail aqida wato har da su ahlus sunna din kenan ma gaba daya to mun karfa wannan magana kware da gaske a lokacin bayan mun tashi karatun ne Dr. Kabir Azgarge ne ce aiko kaman da ba dan wato ya san ban ji kanta sai ɗauka na ji malin albayina karatu ne na kwafa na zo nake karatu a lokacin to kuma sai ni amfani da dama na ce to kaga tun da aka ta faru lalle dole mu sa wato littafai irin waɗannan na salaf wanda suke karantar da aƙida a makarantar nan tun da galiban karatun da muke yi littafai ne da ake karantar da al'umma hakam bukhari muslim zadul ma'ad tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dariqus salihina karantar da mutane tahzib kenan da sauransu to da bukatar mu karantar da aqida a ji daga bakin mu a lokacin sai nace lalle shi ma malam kabiri sai ya sa littafi na aqida a lokacin kuma irin wancan sai zaɓe sa littafin as-sunna ta ibn abi asim ko da kuma ina jin an fara karatun as-sunna din duk da ba public ya zaɓa ba ya garantar ya zaɓa ya zama karatun aji ne ina jin an yi kasa ko bakwai ko takwas ne nan wajajen insha Allah ta'ala to lokacin mun zaɓa muka mutanen ƙaurin za a fara kara za mu karantar da ash-shari'a ta imam al-ajuri a wannan makaranta ta mai albarka tun tsawon lokaci din ba a samu an sa wannan karatun ba dalili kuwa shine akwai wasu abuwa masu mahimmanci kusan guda uku da suka haɗu to kowanne yana wacin littafai ne kusan guda hudu ma da wasu mabahit da nake ganin littafin yana da bukata ko kuma a jumlace karantar da aƙida ta salaf tana da bukatar faɗakarwa aka wani abuwa ɗin akwai littafi na rabi ibn abdulhadi almadakhali wanda yake ma sharhin azzari'a ma'ana sharhin shari'a akwai wata mukaddima wasu mukaddima da ya a littafin da masu taƙiƙin da wasu abubuwa sannan akwai wasu abubuwa da ya taɓa masu mahimmanci to da buƙatar a haska mutane akan wannan sharhi ɗin sannan akwai ta haƙiƙi guda biyu da hannu na zo kansa a wannan makaranta masu mahimmanci wannan littafi guda ɗaya ga shi ta haƙiƙin wani malami suna walid ibn muhammad ibn wani abrahaman wannan ta haƙiƙi da wannan malami tsakanin Allah ya gabatar da wasu muqaddimat waɗanda suke masu matuƙar muhimmanci kalmomi da bayanai akan aƙida ɗin da kuma bayanai akan shi ajuri sannan kuma musamman da bayani akan shi littafin a shari'a ɗin wato overview dai akan littafi ɗin wanda littafi mujalladi uku ne muke da shi a wannan makaranta tamu kuma shi ke nan nuskar da muke da ita to dai tunanin ya za a yi wannan sannan ga wannan shi ma nuska ce mai zaman kanta ita ma wadda ita ce wadda na fi ganin nagarta da inganci da haɗo abubuwa a cikinta wadda shi ma kitabu shari'a ta haƙiƙi ne ba sharhi ba ta haƙiƙi ne da ta aliki wanda shi wannan malami da yi sunan shi dr abdullah ibn umar ibn suleiman ad-dumaiji wannan malami mutane suna karatu na ƙida ta musulunci wato za ga shi malami ne mai rubuce-rubuce sosai masu fa'ida wannan littafi na shi addumaiji ya rubuta shi ne saboda samun daraja ta doktora ɗin shi wato risala ce doktora na nufin tesis na samun mataki na ilimi da ake ce na doktora majalladi shida ne muke da shi a makarantar nan ita ma ita ke nan nuska ƙwara ɗaya muna fatan allah sauƙaƙe mana mu samu wasu nuskoki wanda za mu ajiye wa 'yan uwa su ringa fa'idantuwa a ciki to shi wannan malami domeji za mu bayani a kan shi insha Allah ta'ala a inda in muka gama tarihin imam a juri tukuna sai mu kawo tarihinsa malami ne wanda ke nan a rayu har yanzu yana zauna a ƙasar saudiya da bani a game da irin juhud nasa da yi da lafai da rubuta masu matuƙan mahimmanci akan wannan addini namu da musamman kuma aƙida Allah samu dace to tunda na gana shi a dan fi haɗowa sosai kun ga tunda risala ce doktora dole zaka samu nau'i na ƙoƙarin tattaro bayanai da muhimmai abubuwa madadin kuma in jira ina ta tunanin samu lokaci in haɗa waɗannan abubuwan gaba ɗaya in fidda takarda don haka na so in yi da ya zama kamar wata yan hand out da za a karanta shi da muƙaddima ta wani abu ma nan haɗo wani abubuwan gaskiya shi yasa aka samu ɗan lokaci ɗin da ba a fara karatun ba to kuma akai akai jama'a kayan da Allah musamman wanda suke nesa suna yawan tambaya an fara karatun shari'a ko shi za a fara ko wani ana yawan tambayo ɗin mu kuma gashi rayuwa tana ta tafiya ana ta tafiya wai mai waka ya ce harkar duniya ba babu daɗi ba a nufin bari ko to rayuwa dai tafiya take tana ƙoƙarin ƙarewa ba a san yadda za a yi ba shi muka ga to bari mu fara da wannan sai mu dauki wannan ta hakiki na shi dumaiji sai ya zama umda wajen wannan mukaddima din insha Allah ta'ala da zamu gabatar a cikin wannan littafi din Allah samu dace a ba ma kiran ba ma tsarkake kanmu ko kuma wani tutiya da wannan lamari din wannan falal Allah ce madaukakin sarki gaskiya a cikin wannan ƙasa ta mu karantar da irin wannan littafin yayi karanci sosai irin littafai na aqida irin wannan wani lokacin ma wani mutane ba su ma san cewa wani karantafin aƙida ba ne alhalin su ne asali a cikin duk babi na aƙida kuma lokacin da yan bida suka ɗago kansu malaman sunna ɗin a wani lokaci abinda suka ɗauka kenan wa'yan littafin su ne aka rubuta mai da martani akan wa'annan bidoyi inuwar lokaci ɗin wanda kuma Allah ya ba da sa'a suka yi ruguza yan bida da wa'yan littafai ɗin haka a wannan zamani sai zama ana da ƙarancin sani ko kuma karantar da su wa'annan littafai din malamin da na san yana kantar da irin wannan mutum littafi din shine na san mal alqasim hotoro Allah tsare shi ya kara mai tsaurai na ga na sai na kantar da littafin alhujja fi bani mahajja to ina jin shi kade na sani ba ni ce babu duka ba fa mewa wasu sun san wasu malaman suna yi ko su ba shahara bane ana karantar da su din amma shine dai na sani na kantar da irin wannan littafai din kuma to shi da muke so mu raye irin wannan karatu insha Allahu a wannan makanta ta mu ta Darul Hadith Salafiya da fatan Allah shige mana gaba Allah mana jagoranci don haka wannan obabiyu ne mala ya kawo a cikin wannan littafi din mukaddima ce ba za mu ketare ta duka ba ko ba ta mu karanta ta gaba ɗaya ba saboda ya ci sama da shafi ɗari yana gabatar da haske da bayanai akan shi wannan littafi ba man shafi 100 ba sama da shafi 200 ina fatan fahimta da haka za mu tsatsakuro su abuwa ne inda ke bukata ko shafi biyu uku sai mai mata kofi kafin a fara muna fatan mutane za su ba da goyon baya da haƙuri mu gama domin in an gama wannan muƙaddima din insha Allah ta'ala an ba ka haske mai yawa game da shi littafin a shari'a din ko da barin garin kai in Allah za ka iya bibiyar abubuwan kuma littafin zai maka da sauki zai zama kaman ga yana an baje maka shi a faifai ne za ka ci da karuwa da littafin insha Allah ta'ala kuma da sauran littafan na aƙida da za mu zo mu bayani a kansu insha Allah irin littafan da aka rubuta irin wannan tsari na salafin Allah yadda Allah sa mu dace ga photocopy na ainihin farko kai da za mu shiga cikin shi Allah taimake mu ya mana jagoranci Allah azurta mu da ikhlasi dai dan shi kuma Allah albarkace mu rayuwar mu gaba daya da karatun da muke da kuma ɗalibai masu saurare dukkanmu Allah mana albarka ya jagorance mu a kai tsaye malin sai ce bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul muhaqqiq wato muqaddima ta shi malamin da yayi wannan taqiqi din shi malam Dumaiji kenan domin akwai muqaddima ta mai littafi to ta shi muhaqqiq za mu karanta yanzu ba ta ajuri bace wannan malik ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh lalle godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa ko muna neman taimakon sa muna neman gafarar sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya tsare mu daga sharrun kawunan mu wa sayyiati a'malina da sharrun miyagun ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla duk wanda Allah shirye da shi to ba mu ibatar da shi wa man yudlil fala hadiya la don da zabwata kuma ba mu iya shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaida ba an bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne ya ayyuhalladhina amanu taqullaha malin sai ka ai cewa ya ku ya ku Allah yake cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah haqqa tuqati haqiqanin jin tsoron sa wala tamutunna illa wa antum muslimuna ahir kuka yadda kuka mutu ba akan musulunci ba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku masu imani ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha ya halatta mata wannan rai din ya halitta mata matar shi daga jikin shi annabi adam din wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaan sai Allah ya yada mazaje da yawa daga cikin waɗannan mutum biyu Adamu da Hawwa'u mazaje da yawa da mata da yawa wattaqullah da Allah ce ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wanda kuke roƙon juna da shi wal arham kuma ku kiyaye ke zumunci inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah maka dauke sarki ya kasance mai kula ne da ku gaba daya ya ayyuhalladhina amanu taqullah ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku yi magana wadda take ta daidai ku tsaya la ilaha illallah kai da fata yuslih lakum a'malakum Allah in kuka yi haka shi kuma zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti illaha wa rasulah duk wanda yau Allah ko duk wanda yake wa Allah da manzansa da'a faqad faza fawzan azima wannan mutum ya samu rabo mai girma amma ba'd bayan haka fa inna asdaqal hadithi kitabullah lalle mafi gaskiyar zance shine littafin Allah madaukakin sarki وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم mafi kyawun shirya ita ce shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha mafiya sharrin al'amura sune waɗanda aka ƙirƙire su wato bid'o'i kenan wanda daga cin aikin da littafin zai mana bayan kafa aqida ta ahlus sunna to kuma akwai mai da martani sosai game da 'yan bid'a wa kullu muhdathatin bid'a kuma dukkan wani kikiran aiki a cikin addini wannan bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan wata bid'a ba wata hasana ko kuma mice ce dukkan bid'a sunan tabata ba wata bid'a wadda ke mai kyau wannan abin da malaka kawo shine khutbatul haja wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gabatarwa a kusan dukkan bayanai da zai yi don haka ana iya gabatar da ita a cikin rubutun littafi ana kuma gabatar da ita a cikin bayanai na baka da za a yi ina fatan fahimta wannan ya tabbata magabata sun riga yin haka an samu sun gama na albani inkari dan me zai qurbata alhaja malam nasiruddin albani kenan me zai sa riga wannan qurbata alhaja ya ba su amsa da yawa a cikin littafansa sannan wannan malamin a sheikh samir zuhairi a cikin littafinsa fatahul bari ba fatahul bari wannan na sayyid bukhari ba ya zauna da kadi sosai ga su Ismail al-Ansari da su ayi wani suke tuhuma malin Albani da kawo wasu sababbin abuwa da haka Albani ya tsaya rubuta littafi guda mai suna Khutbatul Haja so juz'i ne guda daya wanda ya kawo da sauran shigogin suka tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi kuma sai zauna ya sharhin Khutbatul Haja din dan juz'i ne karami shi ma wanda ya tana da fa'ida da falaloli kwarai da gaske da haka sunna ne a ringa gabatar kutubar da haja a san da muke wasu gaba karatuka da sauransu akwai wani aboki na dr jibrilu yana lakcara ne a yiwu san da yake rubuta tesis din shi na masters ne ko na pg ne muka yi shawara sai rubuta wannan din da turanci tun da mutum na ɗaya gabatar da abin da yake so ko sai rubuta shi ne matsayin kudubatul haja ɗin ma'ana muƙaddima na shi kenan da haka a rubuce-rubuce mu da duk inda muke yin wamu ya ɗau wannan kudubatul haja akwai albarka a cikinta karanta ta kawai ya zama sanadiyar musulunta wani mutum cikin ƙwarai ko ko cikin larabawa da ya zo ya tambayi manzon Allah ita kaɗai ji da yake ba larabe ne na jin larabci sosai sai ta sa musulunta Allah kaɗai san albarka da ya sa manzon Allah yake fara magana da ita shi samu ma mu ringa budewa mu samu wannan albarkaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam suke cewa fa innahu lamma kana ilmul aqida ashraful ulumi wa afdaluha wa a'laha lokacin da ya zama ilimi na aqida shine mafi darajar ilmomi wa afdaluha shine mafi falala wa a'laha shine mafi daukaka id sharaful ilmi bi sharafil ma'lum domin in ka ga daraja ilimi tana ƙarƙashin daraja abin da ake nema a sani ne wa huwa ilmu usuluddin shi ne ilmin aqida shine ilimi na usul na addinin musulunci wa huwa al akbar shine da ake ce da fiqhul akbar la li'annahu la hayata lil qulubi wala na'ima wala dum'ananita illa bi ma'rifati khaliqiha domin zukata ba su da rayuwa babu ni'ima a cikin zukata babu natsuwa a cikin zukata illa bi ma'rifati khaliqiha sai fa in sun san sai in sun samu sani cikakke game da mahalicin su wa ma'abudiha sannan kuma in sai in sana da sani game da wanda suke bautawa subhanahu wa ta'ala wanda tsarki da daukaka sun tabbata ga Allah bi asma'ihil husna ta hanyar sunayen shi mafiya kyawo wa sifatil ula da siffofinsa mafiya ɗaukaka wa fa'alihi jalla wa'ala da kuma ayyukansa Allah wanda ke yabu waya ya ɗaukaka na fatan fahimta malai na ishara kan cewa abu wannan ilimi na aƙida shine ilimi da yafi kowanne falala a dukkan karatuka da ake yi a duniya to ba ka samu ilimi da ya fi wannan falala ba domin ilimi ne da ke da alaƙa da wani sanin Allah maɗaukakin sarki da yadda ka tsira ranar gobe kiyama sannan ya ɗan ishara kaɗan daga irin sunayen da magabata ke ba shi wani ilimi akan ce da shi fiƙihul akabar kamar imamu abu hanifa sunan lashi littafin kenan alfiƙihul akabar da ya rubuta game da aƙida za mu zo mu ji abin sha'awa dukkan malaman musulunci da suka yi musulunci da ma akan jin su dukkan su aqida su guda ɗaya ne asalin fatattu malaman musulunci Abu Dawud Tirmidhi Bukhari waye waye duka malaman mazhabin mazhabi Malik Shafi Abu Hanifa dukkan su aqida ce salafiya suke gudana akan ta ba wani khalafi dukkan su salafiwa salafawa ne Allah samu dace sannan malam ya bayani anan wajen shine mu sani lalle ilallam ba yadda za a yi wani rai ya samu natsuwa baya da za a rai ya samu wato ya samu wata natsuwa ko kuma ni'ima zuciya ba ta gamsuwa idan ba ta ji ta kusa da Allah maɗaukakin sarki ba ina fatan fahimta duk sanda ka ƙara sanin Allah ka san waye Allah ka san shi ta hanyar sunayen da siffofinsa duk sanda ka ƙara zurfin ilimi game da al'asma'u wa sifat kana katu game da Allah daga lokacin kake ƙara samun natsuwa duk wani tashin hankali ake duniya ba zai gigita ka ba duk wata hayana ta duniya ba ta firgita ka ba abin saka mutane duk aru ɗaya yanzu a kawo wannan shawara a mitin can ai wannan ai wannan duk an saki Allah madaukakin sarki ne amma wallahi da akwai Allah cikin zukatan mutane an tun farko ma ba za a kaga wannan halin ba to amma mutane sun zama karatun tauhidi ma ba ma aqida tauhidi ba ma damuwa ake da shi ba mutane wani ma bai damu da ya san Allah bai damu da ya san haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki ba in za ku tuna wani mawaƙi na cewa ai ranar alƙiyama idan mutane suka ga Allah maɗaukakin sarki haka aka ce to ma mutane a aljanna sun ga Allah to suka manta da neman aljanna ma saboda ganin Allah maɗaukakin sarki da suna karantawa ne a ƙwar'ayin da suna suna kane amma gashi sun ƙeƙe da ƙeƙe sun gani sai su manta aljannan ma suke ganin Allah ɗin ya fi aljanna zama daɗi ina fatan fahimta da haka lalle ilimin aƙida shi ne kaɗai rayuwa akwai hudu ba da aka batar a wannan masallacin namu jiya wadda take tattauna shigen irin wannan matsalas mutane suna tsammanin sa'ada da jin daɗi da kwanci hankali shine ka samu motoci ka samu babban makami ka samu kuɗi ka samu kaza da kaza za ga wani ya tara su gaba ɗaya ma bai cikin kwanci hankali duka ya tara su amma bai kai talaka ustazu mai naira dubu biyu aljihu kwance hankali ba saboda shi wancan babu wannan babu ilimin aƙida babu sanin Allah a cikin zuciya ruwayen shi ne kawai a gaban shi duniya ce a gaban shi sai zama cikin wahala yake ta yi mala wani ba zai bacci ba sai ya sha kwaya wani wane ne saboda ya kama kafar wala in kana jin Hausa ya kama kafar wala bai kama mai cin ba amma da zarar mutum ya zama yana yana hankaltuwa daga Allah yana samun haske na aƙida to za ka samu wallahi ma za ga mutum na tsatse ne a cikin rayuwarsa ina fata fahimta don haka mu bai wannan ilimi kulawa mai wadda ta kamata malai cewa lamma kana min al-mahal an nastaqil an tastaqil al-uqul bi ma'rifati zalika to tunda ya zama mahalun ba zai yiwu ba a ce hankula su kadai su kadaita da sanin waye Allah da sura da siffofin nasa wa idraki wa idraki al tafsil da riskar Allah da sunansa da aqida bisa dalla dalla iqtadat rahmatu arhamir rahimin arhamir rahimina sai rahamar Allah wanda shine mafi rahama masu rahama ta hukunta an yab'athar rusula ya aiko da manzanni kun fahimta ko daga nan ma kana gane cewa kenan ba ilmin kalam zai ba aqalaniyu ne bane naqaliyu ne ne mu za an ga naqaltuwa ne saboda hankalin mutum shi kadai baya ai hukunta gano wannan matsaloli din shi dai hanya ce ta fahimtar su amma bai iya gane Allah madaukakin sarki da tafasil na aqida an fahimta to shi yasa sai Allah yake aiko manzani in ba ka mai amfani mu aiko manzani ina masu da'awa cewa hankali kawai ya isa in hankali ya isa ba bukatar wani manzo in dai hankali kadai zai isa a gane Allah a gane manzan Allah a gane abin da yake daidai da mara daidaiwa da ba daidai ba to wallahi da ba bukata aiko kowane annabi kenan duniya amma ana aiko annabawa ne don su yi aiki wajen gaya wa mutane Allah da manzansa da kuma abin da Allah din yake so sai malam yake cewa bihi mu'arrifina su wayannan manzani suna sanar da mutane Allah maɗaukakin sarki wa ilaihi da'ina suna kiran mutane zuwa ga Allah waliman ajabahu mubashirina kuma duk wanda ya amsa masa kira suna mashi bishara da aljanna waliman khalafahum munzirina duk wanda ya saba masu a wannan aiki da suke kuma suna mai gargadi daga shiga wuta jama'a haka ake da'awa haka ake dukkan annabawa suna bashirin wanda ziran suke yi ba wani annabi zuwa kawai gaba ɗaya bishara yake yi ba wani karfi ake a ce bishara kawai za a ta faɗin a dole za a ce wanda ya kaza to yana da aljanna ko yana da rahama kaza wanda kuma ba daidai ba ga ir uquba da azaba da zai fuskanta amma da a wanda ake ta so a kawo a duniya cewa da a cire irin wani abubuwa din kada a inzari kada a kaza wannan ƙarya ce ba wani ba wani addini musulunci da aka taɓa ba wani annabi da taɓa kira ruwa ga haka kuma kuna cutar ana cutar waɗanda ba musulmai ba da masu raunin musulmai irin wani aƙida ɗin ana cutar da su ana cewa kowa a bashi mana wai sai an je lahira tukuna to da haka to tun farko me za a aika wani annabi sai a kyala kowa ma sai an je lahira kenan Allah ya hukunci a can ɗin a tun anan duniya ake gaya ma saboda ya zama hujja a gare ka Allah shi kiyaye waje alamin ta hada a watihim wa zubdata risalatim sai Allah maɗaukakin sarki ya samu buɗin da a wasu da tsantsar saƙon da Allah ya kosu da shi ma'arifata al-ma'abudi subhanahu wata'ala shine sanin Allah maɗaukakin sarki bi asma'ihi wa sifati wa af'alihi da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa id ala hadhihi al-ma'rifa tubna matalibu tubna matalibu risala kulliha domin a kan wa'annan wannan sani ɗin ne ake gina dukkan abin da saƙon manzanci yake zuwa da shi min awwali ha ila akhirha tun daga farko har zuwa ƙarshe an fahimta a ƙasa sai ce iktibasu min muqaddimati sharh al-aqidah dahawiya shi ma ya yanko ne daga sharhin aqidah dahawiya na ibn abil izzi al-hanafi malam sai ke cewa waqtadar hikimatu ahkamil hakimina baicin mun ji wato hikimar Allah da rahama Allah ta sa ake aiko manzani don su bayani aqida sannan kuma wato hukunci ko ko hikimar Allah madaukakin sarki mafi kyawun masu hukunci ko ko mafi nagartan masu hikima an ja'ala khatimatahum wa akhirahum wa abdalahum nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ta cikamakin annabawa kuma na ƙarshen su mafi falalarsu shine annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallama waja'ala kitabahu muhaiminan alama bayna yadayhi sannan kuma ya sanya littafin shi manzon Allah shine alqur'ani wato yana mai cikewa yana mai wato kammala da aji sauran littafin zama shine za dauka a cigaba da aiki da shi min kutubis samawiyya daga cin littafan da Allah ya saukar daga sama kun fahimta ko Allah samu dace to kun ga akan ce kutubus samawiya ya halasta malai suna cewa amma ba a cewa al samawiya ku kiyaye wannan abun saboda akwai tarwiji da ake na ruda mutane ka kanta wannan kalmar munafunci ce a ce al samawiya ba wasu adiyanu samawiya in dai addini daga sama guda ɗaya ne amma akwai al-kutubus samawiya ina fatan fahimta lalle kan attaura da injila da zabura da ƙur'ani daga sama ka sako to amma akwai wani addini samawi banda musulunci babu wani addini samawi da kan ka je misira wannan du'atu wahadatul wahadatul adiyan da taqribul adiyan da hiwarul adiyan za ga na cewa ayu al adiyan samawiya wata kila kun taba ana wannan magana ba wani addiyanu samawiya addinu samawi shine musulunci dukkan wayannan alba gaba ɗaya musulunci kaɗai suka yi wasu alman arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan ya'budun ina fatan fahimta sai ce wa anzala alaihi kitaba wal hikma Allah sauka mai da littafi kuma da hikimomi malai ce malaka fa hujja cewa litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim Allah sauka manzon Allah wannan ne dan ya masa bayani na abin da aka sauka zuwa gare shi gare su wala allahum yatafakkaruna mai yawa hakan ya sa zauna su tunani game da abin da ka zo masu da shi waje ala da'awatahu amata li jami'at thaqalaini jinn wal ins Allah ya sanya da'awarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta da dukkan thaqalai nauyi guda biyu sune mutane da aljanu gaba daya sakon ya ishe su baqiyatan ila yawmil qiyama sannan kuma wannan da'awa tana nan dindindin har zuwa ranar alkiyama shamilatan li kulli sagiratin wa kabiratin ita wannan da'awa ta manzon Allah kuma ta ga mai dukkan wani karamin abu da babban abu ba wani abu da da'awar musulunci ko da awar manzon Allah ba ta game shi ba sai dai kawai alimahu man alima wa jahilahu man jahila ko kuma ta jahalahu man ta jahala ko tunda wasu lokacin da gangan ne ake kekashe ƙasa a ƙi fahimtar musulunci din a sa mai suna na ta'addanci a sa mai suna na tsaurin ido tsaurin wannan duka suna ake sawa amma wannan abun amma a musulunci tsakanin da Allah musulunci addinin mustaqili ba buƙatar sai an taimaka mai ta wani bangare an fahimta ko sai ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in mun saukan maka da littafi wanda ke bayanin komai da komai duk abin da ake bukata a dinance akwai shi a cikin qur'ani da sunna jama'a Allah sa an fahimta don haka akwai da'awoyi da ake har malamai zaka sani sai a dauko wata mas'ala wai sai a ce malamai kan sa baki a cikin wannan matsalar ina fata an fahimta sai a ce malamai ba su da baki a ciki sai dai in ba malaman bane da gaske duk matsala ta shafi rayuwa da addini malaman musulunci suna da baki a kai iyaka ka ce matsala ce ta lafiya matsala ce ta physics ko archaeology ko menene jiji din nan ai bai karanta ba a inda ya shafi rayuwa zaka yi zuwa zai ce dai to zo kai bayani kai da ka karanta din in kai bayani sai dauka kuma sai auna da ma'auni na shari'a sai ce to ya kamata a yi wannan abun ko bai kamata a yi wannan abun ba musulmi ba zai taɓa fita daga wannan lokacin ba ce ya yi wani lokaci da shi bai buƙatar sai an ga mai halas ko haram a cikin addini ba zai yiwu ba in dai kai musulmi ne da haka lokacin da matsalar korona ta zuwa ƙasar nan haka allah allah kiyaye ko da gangan ko da kuskure haka aka samu malamai sun ta fagamniya da mutane abinda zai baka takaici har da malamai ce wai malami ya ce bai da ita ba wai ai ba fagen shi bane me kai malamai sa baki ma ka ji hauka abinda an ce maka ba za ka yi sallar juma'a ba ba za ka yi kamsu salawati ba ba za ka gaisa dan uwanka ba ba za ka yi kaza ba abinda suna da alaka da ko kuma a ce wai malami da baki akan ba zai sa baki a ciki ba to amma banda karambani ai shi likitan ne ma bai kamata ya sa baki a wannan bangaren ba shi dai kawai sai dai bayani so yadda ake irin wannan ban yan musulmi idan matsala ta taso su malaman ake samu a zo a mace masu to ga matsala ta taso kaza su sai su ba dama to kai ka je kai bincike in kai bincike shi kenan sai ka zo ka gaya masu ga yadda abin yake sai su kalle shi a mahanga ta shari'a da ka'idoji na shari'a musulunci sai ce ya kamata ko bai kamata ba malamai sukan buga misali wani zo tabayi wani bai hude tambayi musulmi wai cewa ai al-giltafu ko an ce ma fara'na fil kitabi min shay'in ko ba abin da muka sakaci da cikin littafi wanda ba a bayani ba wai a ga mai to a qur'ani ya ake biredi kun fahimta sai malami ya malam bai iya biredi ba to da yake malamin na gaske sai ce zauna a ji a kira mai mai biredi da gira kaza aka kira mai biredi kai mai biredi ya ake biredi ya faɗi ga yadda ake dalla-dalla sai ce to malam kajin da ake biredi ya halarsa ina fatan fahimta sai ce ah to malam kai nake sai ce ah to ai Allah ce fasalu ahla zikiri yan su ne ahla zikiri na tambaya yayi mun bayani ga yanda ke to naji abin daidai shi ne kajin da ake so da haka jama'a shari'a musulunci ba ta da wani gefe za a ce wa ba ta da magana a ciki Allah kiyaye wannan kuma aƙida ce ta ƙoƙarin fidda mutane daga addinin musulunci malam sai ce waje ala da'atu da'atan lahu Allah maɗaukakin sarki kuma sai sanya yiwo annabi Muhammad da'a to da'a ce ga ga Allah maɗaukakin sarki wa ma'siyatahu ma'siyatan lahu saba masa kuma saba wa Allah ne wa aqsama bi nafsi subhanahu Allah ya rantse da kanshi mai tsarki annahu la yu'minuna hatta yuhaqqimuhu fi ma shajara bainahum lalle mutane ba za su zama masu imani ba har sai sun ɗauki ƙararsu ta komai da ya shafe sun kai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama umma la yajidu fi anfusihim harajan sannan kuma in sun haka in yi hukuncin ya zama a kirjinsu ba su ji wani kunci ba koya yake mimma qadacin abin da Allah annabi hukunta wa yusallimu tasliman kuma sai sun sallama sun ba da kai gaba ɗaya ga shi wannan annabi din ina fatan fahimta a mas'alar aƙida mas'alar ibada mas'alar mu'amala dole sai mutane sun manzan Allah haka sannan suke da imani ma'ana sai sun ba da kai gaba ɗaya tukuna da haka ba zai a ce babun aƙida ba amma wai a cire hadisan manzan Allah ai babun aƙida a cire sai wai a ce da ƙwaƙwalwa za a gano ta wannan ba zai yi ba malin ce fa akmalallahu ta'ala bihi dina Allah maɗaukakin sarki sai ya kammala addini da shi wannan annabi wa kama bihil hujja ya tsaye da hujja akan mutane da shi wa audaha bihil mahajja ya kuma bayyana hanya karar da shi wa taraka ummatahu sai kuma zan Allah ya bar al'ummarsa alal baida lailaha kana hariha asawa yaban mutane manzon Allah bai kwanta ya rasu ba sai dai mutane bayanin filla filla kaf addini gaba daya kuma bayanin da yake da dare da rana duk ɗaya ne a wajen wanda ya san wannan bayani ɗin ina fatan fahimta wannan yana ga cin hadisi da imam ibn majah roto daga abu darda insha Allah za mu haɗe shi nan gaban bayani a kansa hadisi ne tabbatacce imam dari ma roto wannan hadisi ɗin la yazigu anha illa halikun ba wanda zai kauce daga hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin babin aƙida ne ko sauransu ya kauce ya sauka daga wajen face in ba halakake ba dole ga ya sauka ga kan tsarin annabi Muhammadu ya fita daga tsarin salaf a babun aqida to ka tabbatar da shi halakakke ne kuma koda yafi alwutsotsa ilimi koda yafi alhuda-huda ilimi wannan ka tabbatar batacce ne in dai har zai sauka daga step din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne bin manhajin salaf jama'a dole ne biya ga annabi Muhammad mallan cewa ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qauli ta'ala an samu ibn Abbas inda yake daga Allah ƙara masa yadda game da faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum yau dinnan ne na cika mala muku na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'imati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dinan na yarda da addinin musulunci ya zama addini a gare ku wa suratul maida sai ce qala sai ce akhbarallahu nabiyahu wal mu'minina Allah maɗaukakin sarki ya ba annabinsa labari da mu'minai annahu akmala lahum ad-dina cewa ya kammala masu addini fala juna ila ziyaratin abadan har abada ba su bukatar ƙari daga wajen wani ina fatan fahimta jama'a kuna gane ishara inda domin ji yake yake tunkara kun fahimta in ya zama addini ya zama ya cikakke a zamanin manzo Allah wannan a ranar Arafa aka saukar da wannan aya din kamar da hadisi a cikin sahih bukhari bai hudu ya ce sai na umar akwai wata aya cikin ƙwar'ayin ta sauka damu ne yahuda da sai mai da ta ranar biki ya ce wacce ce sai kanta mai sace aka gani kuwa na san san da aka saukar da ranar da wurin da aka sauka an sauka ita ranar juma'a ne a filin arfa da kaza da kaza amma mu musulunci ba ma yi da ka ba za mu biki ba saboda annabi bai koya mana biki a wannan ranar ba ina fatan fahimci wani abin so wannan malai yana ishara kan cewa bayan da za a yanzu a cikin addini bayan ga yadda manzon Allah ya bar al'ummarsa a ce aro wani abu a ce wai shine kuma za a za a yi aqida da shi za a addini da shi mu dauko falsafa yunanawa mu dauko falsafa ta girkawa mu dauko wasu abu a ce wai da shi kuma za a yi aqida a aje kuma wanda manzon Allah zai ce to bayan da za a yi wannan abu jama'a kuna fahimta wannan abun ko Allah samu dace don haka falaya hata juna ila ziyadatin abadan musulmi ba su bukatar ƙari koyaya har abada a cin aƙidarsu waƙad a tammahullahu falayan ƙusuhu abadan Allah maɗaukakin sarki ya cika addinin kuma ba zai rage shi ba har abada wa ƙarriyahullahu Allah ya yarda wannan addini ɗin falaya sakatuhu abadan kuma ba zai fushi da wannan addini da ya kawo mana ba malar sai yake cewa ka duba wannan tafsirin shi a wannan hadisi din rawahu ibn jaririn at-tabari a cikin tafsirinsa fa ba'da hadha al-ikmal wal itmam wa rida bayan wannan cika addini da Allah ya mana da kammala mana da da yarda da shi da la yajuzu li muslimin bi halin an yabhasa an masdarin akhar baya halasta ga wani musulmi ya je lalibin wani waje da zai samu dalilai na shari'a na addininsa غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن با لتافين الله با إن با سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم با يستقي منه معرفته بربه عز وجل daga cikin littafin Allah da sunna nan zai tsotso sannan ubangijinsa Allah mabayi mai girma wa sa'ira umuri aqidatihi wa dinihi da sauran dukkan al'amuran aqidarsa da kuma addininsa ina fatan fahimta Allah samu dace بل إن من سلك هذا المسلك داخل في من قال الله تعالى فيهم yace duk wanda ya shiga wannan hanya to da sani cewa yana cikin karkashin inda Allah waɗanda Allah madaukakin sarki faɗa kan cewa wa man yabtagi ghayra al-islam dinan duk wanda ya kama wata hanya wadda ba ta addinin musulunci bai dauka ita ce addini falan yi qubala minhu to fa Allah ba zai amsa masa ba ba za amsa masa wannan addini ba wa huwa fil akhirati min khasirina ranar alkiyama wannan mutumin a cikin asararru kuma kun ji abin da Allah ke faɗa jama'a Allah dai kyauta ta yaya ne za mu samu da irin waɗannan nasoshi na ƙur'ani a zo a mana da'awar cewa kuma wai yanzu ka yadda da wani addini shi ma addini ne kun fahimta ko ni rubutu da na ga wani dan dogara ya akan wannan abubuwa din game da magana da malam albani akan malam nura yanya da malam nura da nura ne a shafa da masu da'awar interfaith wai yana so ya kuskurantar da mala albayin cewa bai fahimci abin da ake hiwarul dini ba ko kuma hiwarul adiyan ko wane ne ko wane ko mala albani wa bai ma san menene interfaith ba ina fatan fahimta mala albani tun wancan lokaci yana ta gargadin musulmi kafin ma mutane su san hakikanin wannan interfaith din shi daga cikin makasudin interfaith na karkashi kasa shine cewa a sukurkutar da musulmi gaba daya ya zama menene ba da aƙida ta alwala wal bara'u ina fata fahimta a ƙa'ida intafet wannan ayar sun soke ta shine mene suka ce daga cikin manufofin intafet appreciation za ka ringa farin ciki mai appreciation da hausa bari mutum masu turanci mai mana appreciation yawwa to daga cikin manufofin intafet shine sai ka yaba aƙida kowa ya baƙi da kafirci kuma kafirci ce ina fatan fahimta in ka duba goals ɗinsu da suke da shi a cikin intafe shi ne dole za ga afreshin abin da wannan kirista yake ko ba yahude ko ba maguje shi ma yana da right yi da haka kuma abu daidai ne ba wanda zai soke wani a cikin shi sai mun zo naƙadin wannan matsalar tukuna don wannan rubutun sai an mai wannan naƙadi na musamman tukuna ina fatan fahimta abinda aka bude shi wa man takallama fi gairi fanni atabil ajaib shi dan dogara ya bude wannan magana da shi abin tambaya shi mala albani abinda kaida wannan magana hikima ce ba kaida bace ta magana da malamai suke faɗa cewa duk wanda ya sa baki cikin abin da bai sani ba a wani fan da bai sani ba to zai zo da abai ban mamaki zai tabaran kada ma a ciki abin da ma tambaya shin wai shi wannan interpret ya zo sai ya zama wani fanni da ake karatu ballantar wanda za a je a digiri daya biyu ko akan shi wanda har za a ce wani wai ba fannin shi bane tukuna kuma tun farko mai magana ya ce Sheikh Muhammad Awal Albani ka kenan babban malami an ce Sheikh gawurtaccen malami ake nufi a cikin addinin musulunci ina fatan fahimci wannan abun yawa to kuma ka zo abin da ya shafi aqidar musulunci kuma ka ce wa bai da takallama fi gairi fanni shi dan dogarawa har in za a kwatanta shi da malam Albani waye ta kallama fi gairi fannihi malam albani an san shi da wannan magana da zakulo makircin yahudawa da fallasa masa asiri ba wanda bai san wannan ba ga littafin kasar muna da shi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarnukum an dinikum wannan an shi sama da shekara 25 wannan karatun sannan yana karatu littafi kasar guda uku in ba na manta ba mai suna masuniya na kungiyar tujen da masuninci da abin da ake yi karatu ya iya daurewa duk da haɗarin da ke wannan cikin wannan karantarwa ya yi wannan bayani ɗin baikin laccoci da yake ga sunan kala-kala wanda kuma har yanzu suna na intact abin da ya faɗa suna na yadda suke sai dai kargajin ƙaruwa ma kamar yana rayu ke wannan magana ɗin sannan akwai karatu da ya shige irin wannan mai suna in kun san wata ba ku san wata ba wanda ya yi wannan karatu a gombe ne duk suna da alaƙa da wannan abin a iya cewa malam albani bai san wannan fagen ba ina fatan fahimta littafai da muke da su a nan makaranta mujallar ga suna rututu wanda wasu masu wannan magana ma lantaban da suke a lokacin wata kirkin cika binciko amma muna nan da su hiwar al'adiyan akwai muna da mai mujalladi biyu ne ko guda uku ne mai mujalladi ɗaya mai wane ne balantana ka ce wai ba a san hiwar al'adiyan ba wai ba a san bambanci tsakanin hiwar al'adiyan ba ba a san bambanci tsakanin wahadatul adiyan ba suna ne kawai musammayat ne amma suna harin abu guda ɗaya sannan wannan wannan abubuwan gaba ɗaya asalin interfaith an kirkiro ta ne daga coci cocin angalikan suka fara kirkiro wannan magana 1965 sai mun zo dai tattauna matsalar tukuna a lokacin zamu na kadin wannan magana amma asalin mai kato bara shine dan dogarawa din dan shine man takallama fi gairi fanni ba malam albani ba ina fatan fahimci wannan abu wallahi wannan magana wa man yabtaji gairi islami kai baka sa aje tare interfaith ba ka ce da su lam yakul ladina ba za ka kanta lam yakul ladina kafaru ba kaga nan kusa kusa kenan ko to ba kai saka karanta ta ba ba kai saka kanta lu'inal ladina kafaru ba duk wayannan katun ba za su yi a wajen interpret ba kuma wanda mala albani ya ce da su interpret din ba sa yi ne to kuma me ne me aka zo sabo da shadi za ci an ci mutuncin su ko an yi kato bara mu ba ga sanan sai hawo manya manyan motoci ko da yace ana ba su kuɗi kuɗi suke ƙarya ne ba ga san da manya manyan motoci mun san su da ya ga guri ga wasu ke tafiya ni na san wasu daga ciki a haka din amma suna hawa manya manyan jabajibai da manyan miliyoyi account suna yawo a duniya su je america aqida fa ba fa musulunci suka zo ita ba america suka kiro ta a ingila asali aka fara kiro aqidar su je america su je ingila su je ina ne ana tayawo da su ana frizin sa a ce masu zaman lafiya ne saboda suna ruguza addinin musulunci su kuma ana ba su kuɗi san da matsalar ta so na tambayi wanda ga cikin irin wayannan wanda ke tsammanin shi ma zai je ce ina so kai bayani kan interpret yace malam ka dai baro wannan matsalar kawai matsala ce shi an gaice shi aka ce tun da ya iya ayoyi da hadisai ya zo a je a shi kungiya ce za mu samu kuɗi abin a gama ke ne ce akwai kuɗi babu shakka a ciki wata kira ce za a ga maka wadda baka kuɗi ka je ka yada ta so wannan dan lura ka kalli abin ne je warwar wannan magana ta har da cewa za a tsaya gaban Allah madaukakin duk abin da suke bai je ga wancan za a tsaya gaban Allah a bayani ba ko ya faɗa ko ya faɗa mun san za a tsaya gaban Allah a bayani ina fatan fahimta kawai hassada ta take zukatan mutane ku bari garin addinin mutane lalace to kuma duk abayan ba a faɗi ba hukuncin wannan abin nan ba ita kuma wahadatul adiyan din sai a faɗi hukuncin littafin aka ba na bakar abdullahi abu zaidi ya bayanai duka da nau'in wayannan abubuwa din kuma da hukuncen hukuncen hatta hiwar waɗanda suke cewa za a yi cikin malamai akwai wanda suka rubutu akan hakan suna gan za a yi din ai akwai zawabit ana kiya dawabi din a cikin wanda wani hiyawar din wanda sunan dawabi din kuma in an ce za a kula da wannan dawabi din ba yadda za a yi wannan tattaunawar su dawabi din malamai suka sa kaidoji din Allah ya raya mu ba mu dama za mu magana akan matsalar yawa mata juwa ta zama lacca mun taba yin wata a kwangu a bannan campus can ya suna foli yawa to matsalar shine kasar din dimin ne ma mun rasa ne mun taɓa lacca mai sunan shi sunan lacca mai suna gamayyar addinai hukuncin gamayyar addinai kuma kai in kana jin turanci aka ce maka interfaith ka san inda in kalma ta nufa wallahu musta'an to sai malam yake cewa kaga sai ce bal inna man salaka hadal maslak dakhilun fi man qala Allah ta'ala fihim duk wanda ya shiga wacce hanya ya ce wai zai je nemo wata sani ba a cikin aƙi ba na addini ba na mutu zai shiga cikin wanda Allah ya ce wa man yabta ya gairar islami dinan ka saki qur'ani da sunna ka je ka kama wani abu shine mafita to zaka shiga cikin wanda Allah ya ce duk wanda ya dau wata hanya ba ta addinin musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a amsa masa ba wa huwa fil akhirati minal khasirina ranar alkiyama zai ta cikin tababbu wanda suka asara Allah ka tsare mu da tabewa duniya da kiyama wa alamin hajjin nubuwa fi fahimil aqida tsara khairul quruni a bisa tsari na annabta game da fahimtar aqida ta musulunci in an ce aqida nufin imani da ayyukan da ke cikinsa ya ce tsara khairul quruni mafiya alkhairin karnoni akan wannan suka tafi da sahabbai da tabi'ai da tabi tabi'ina bada an bi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace ka fara tun daga kan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alladhina stafahumullahu ta'ala waɗanda Allah madaukakin sarki su ma zaɓar sai ya haɗa su da annabi waqtasahum bi suhbati nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ɗance su da abota da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ثم التابعون لهم بإحسان sannan waɗanda suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa wa man ja'a min ba'dihim min a'immatil huda wad-din da waɗanda suka zo bayan su cikin jagorori shugabanni na shari'a da kuma addinin musulunci irin su ne irin su Imam Shafi'a Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad bin Hanbali da sauran waɗanda suka zama manyan malamai a cikin wannan addini din duk akan wannan hanya suka bi cewa min hajjin nubuwa shi da kaɗai sos na aƙida a cikin addinin musulunci sun makhalafa min ba'adin khalfun malam domin ji ce daga nan kuma sai wasu ‘yan maye suka mai bayansu ittaba'u a hawa ahun sai ka ringa biya san ransu kun gane yanzu tsakani da Allah in aka ce maka Allah na ina kowa zai ce Allah na sama in aka ce me dalilin ka zaka ce mene ar-rahmanu alal arshi stawa ko zaka hadisin jariya aina Allah fi sama zaka wa ayyuka sanan da yawa to amma wanda ya ce bai da Allah na sama ba yana da wata ayata ce Allah ba a sama yake ba yana da hadisi annabi ya ce ba a sama ba to daga ina ya samu wannan abin shine daga san zuciyarsa to duk wanda suka yi inkarin aqida da wannan abubuwa da tabbata a minhajin nubuwa to ba wani dalili ya kai su ba a san zuciyarsu ne kai su wannan abin Allah karba mu da san zukatanmu wa takhadhu lahum masharima ukhra ghayr kitabillahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai suka wa kansu wasu wurare da su shawo na aƙidu banda littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama minha aqidatahum sai zama daga nan suke samu aqidarsu wa ma'rifatahum bi rabbihim azza wa jalla suka aje qur'ani suka nemo wata hanya ta sanin Allah madaukakin sarki fa kana zalika da yan ila tamazzuq wal ikhtilaf sai zama wannan ya zama da sanadiyya ko kuma mai kira zuwa ga tamazzuq wato a kekkece waliktila da saɓani sakamakon haka ɗin shi sa su salaf kaf ba su da wani saɓani a cin aƙidarsu amma tun da aka sa son zuciya sai zama an samu aƙidu daban-daban aka samu khawarijawa aka samu rafidawa aka zo aka samu jahamawa aka samu wa'annan gashin sai zama kowanne ya kama kowace aƙida guda ɗin ka ɗauka sai ka je ka samu ita ma an kasu gida talatin an kasu gida ashirin yanzu ka ɗauki khawarijawa to ba guda ɗaya ba ne in an fara tafiya ko a najeriya ishe ku misali da muhammadu su zo ya kafa aƙidar khawarijanci a maiduguri ana tafiya da ya tafi kuma sai aka samu wani shekau daga shekau kuma sai aka samu wani shi kuma albarnawi to kuma za ka samu wani wancan ya ce shi bai da kaza ba wannan sai suka kuma suna kafar juna an ce wasu ne masu kashe kashe wasu a cikinsu saboda sun saki aƙidar ahlus sunna sun saki aƙidar salaf in ka ɗauki rafidawa ta kashi kashi yan shi'a akwai wani akwai wani in ka ɗauki murji'awa haka za ka samu suna karkasuwa ahalus suna ne kaɗai suke tafi akan layi guda ɗaya saboda masdarinsu babu kuskure a kin shine ƙor'ayin da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'a na fata an fahimta yanzu duk wanda ka samu malami salafi yana karatu a Zaria idan ka je Kano haka zaka ji shi idan ka je Saudiya in ka je Sudan in ka je na duk abu ɗaya ne amma su ba ka taɓa samu su akan aƙida guda ɗaya ba Allah shi kiyaye malam sai wa kaswatul firaq wal ahzab kungiyoyi suka yawaita da wasu kananan kungiyoyi kullu hizbin bima ladayhim farihuna kowanne kungiya sai ga suna tutiya da nasu abin da suke akan shi wa hadhihi natijatu hamiyya hatamiyatin li kulli man ragiba anil kitabi was sunna malam ce kuma wannan shine sakamakon dukkan mutumin da ya kyamaci qur'ani ya kyamaci sunna Allah ce wala tattabi'us subula ku musulmi kar ku bi kananan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabilillah sai su raba ku da hanyoyin hanya Allah madaukakin sarki jama'a fahimta a wannan gabar malai na kore mai yana tabbatar da ingancin hanya aqidar salaf da kuma mene kore aqidar khalaf da hanyar da suke bi suna tabbatar da ita malam da ya ci gaba ai hakuri ina ta sauri an fahimta ko saboda akwai inda muke target ne insha Allah ta'ala wa min rahmatillahi ta'ala bi hadhihi al-umma daga cin rahama Allah madaukakin sarki game da wannan al'umma an qayyada laha fi kulli asrin tanharifu fihi al-jada man yahfazu alaiha usul diniha bil amali bil amali ala nafi an ala nafi tahrif al-ghalina wa intihal mubdilina wa ta'al jahilina daga cin rahama Allah madaukakin sarki game da al'umma an qayyada laha fi kulli asrin Allah ya hada ta da wato a kowane zamani sai Allah ya kayyada masu tanharifihi ma'ana dukkan zamanin da aka samu ta al'umma za ta kauce anil jada daga hanya dodar sai Allah ya kayyada masu mene man yahfazu shine mafa'ili din kenan ko kuma fa'uli din kenan ai kayyada man yahfazu alaiha usul dinina kun fahimta sai Allah ya kayyada masu ya hada su da wanda zai tsere masu addinin su bil amali ala nafi ta hanyar aiki wajen kore mene yace tahrifal galina karkatawa masu zakewa wanti halal mubdilina da kuma sukurkucewa mabannata wa ta'wil jahilina da kuma tawili na jahilai Allah ya sa duk zamani sai an samu wasu malamai tsaye suke suna kore irin wannan barna a cikin addini zai shine hadisi na farko zamu karanta a cikin wannan babi littafin insha Allah ta'ala bayani zai zamu hada shi a can in mun je wajen kama akhbar bi dhalika as-sadiq sallallahu alaihi wasallama kama inda annabi mai gaskiya tsira amince Allah saboda shi ba labari cewa la tazalu da'ifatun min ummati zahirina alal haqq ba za a gushe ba ana samu daga cin al'umma ta wasu al'umma zahirina alhaq wanda suke samun nasara suna kan gaskiya la yadurhum man khadalahum duk wanda ya kokon tabar da su ba zai cutar da su ba shi wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi da kuma imamu turmuzi da ibn maja da ahmad duka da alimamu hakim da su fitar da wannan hadisi hasi ne tabbatacce sai malam sai yake cewa wahumul ladina anahum ko wahumul ladina anahum imam ahmad bi qawlihi su dai wa'annan al'umma su ne wanda imam ahmad yake nufin yake nufin su da inda yake cewa yad'una man dalla ila al-huda imam yake cewa su wa'annan malamai wanda Allah kayyada wannan al'umma din suna kiran waɗanda suka ɓata zuwa ga shirya wa yasbiruna minhum alal adha sannan kuma suna haƙuri akan cutarwa al'umma yuhyuna bi kitabillahi mauta suna rayar da matattu da littafin Allah maɗaukakin sarki wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama suna haskakawa makafi da hasken Allah maɗaukakin sarki fa kam min qatilin li iblisa qad ahyawhu so nawa no, ake samun wanda shedan ya batar da shi ya kashe shi amma sai sai ya fama ruwan kitabu wa sunna sai ya rayu wa kan man dallata ihan qad hadawhu so nawa no, ake sa mutumin da ya bace ya rube amma za su shirye da shi da littafin Allah da sunnan manzon Allah fama ahsana atharuhum ala nas kai me yi kyawun irin tasirin waɗannan malamai a cikin mutane wa aqbaha atharin nasi alaihim me kuma munin irin tasirin da mutane suke masu shine za a zo ana ga mutane gaskiyar amma kuma suna fada ita wannan magana ce da Imam Ahmad ibn Hanbal kuma wannan gabar tana nuna cewa cikin al'umma ba za ta tabewa ba duk inda aka taba sai an samu tsayin daka suke sun yadda su sururta da rayuwarsu akan haka din Allah samu dace ana nan malokaci yayi zamu ja burki anan da awa ɗaya ne karfe shida da ya kamata a ringa farawan Allah yadda a tashi karfe bakwai daidai in Allah yadda Allah samu dace za mu ja burki anan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuranmu da lifukan kuma Allah shi yafe mana shi kitabun shari'a ɗin dai an samu shi a kasuwa wanda ba su da shi naira biyar wanda zai siya sai ba usas abraman usas wannan mai gawayi sai a haɗa sai a je a kawo littafi ɗin ga wanda ba su da shi kenan amma dai duk da haka za a sha fotokofi kuma a haka ɗin Allah yadda Allah samu dace اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله